بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أصبح نجرى ga watan ramadan alif da dari hudu da arba'in da bakwai a tafiyar shekarun hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan biyu watan februari miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da shida za mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للتاج واللفر الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى يوم متاشي مجلسينا نبقي كنا سننكم أكن tambaya ta tambaya ta goma sha sha shida tambaya ta goma sha shida ko tambaya ta sha bakwai tambaya ta sha bakwai ko mun yi mahallu shahadatai ne na dini za mu tashi tambaya ta sha bakwai ma dalilu shahadati Allah ilaha illallah menene dalilin kalmar shahada ta farko jiya mun yi karatu akan kalmar shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah da kuma ashhadu anna muhammadar rasulullah bangarenta na farko yana magana akan Allah bangarenta na biyu yana magana akan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to bangare na farko da ke magana akan Allah shahadatu an la ilaha illallah menene dalilinsa aljawab amsa qaulun lahi ta'ala dalilin gashi nan wannan Allah madaukakin sarki شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah ya ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa Allah ya shaida cewa babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta illa huwa sai shi kadai wal mala'ikatu haka nan mala'iku sun shaida wa ulul ilmi haka nan waɗanda Allah ya ba ilimi suka san Allah su ma sun shaida shi kaɗai ne ƙa'iman bilkisti sai yake da adalci la ilaha illa huwa azizul hakim babu abin bauta da gaskiya illa huwa face shi al'azizu mabuwayi alhakim mai hikima wa ƙauluhu ta'ala da kuma faɗinsa madaukakin sarki fa'alam annahu la ilaha illallah ka san cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat fa'alam annahu la ilaha illallah ka san babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukakin sarki وما من إله إلا الله كما باب وني أبن بوتا بسغة چنچنتا إلا الله سي الله محلتي وقوله دفد الله مدوكتي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون Allah ya ce matakada Allah min waladi Allah bai riƙi wani ɗa ba Allah ba shi da ɗa bai haifa ba la mace wala namiji kuma ba shi da mata wa ma kana ma'ahu min ilahi kuma tare da shi babu wani Allah bai haifa ba ba haife shi ba sannan kuma ba shi da mata sannan tare da shi babu wani wanda ya cancanci allantaka shi kaɗai ne kaga a cikin mutane cikar mai cika ai shine wanda yake da mata yake da yaya kuma yake da mataimaka mutum ya girma kenan a ce yana da mai gadi yana da hadimi yana da ma'aikata a kamfani yana biyan su suna suna suna suna taimaka masa shine ya girma to amma a hakkin Allah madaukakin sarki ba girma bane yin mata ba girma bane haihuwa a hakkin Allah kaskanci ne bukatar mata domin bukata ce kaskanci ne haihuwa domin bukata ce don haka Allah bai haifa ba ba a haife shi ba shine lam yalid wa lam yulad ba a haife shi ba saboda shine ya halicci komai ya halicci kowa ba wanda yake da isa a kansa balle a ce wani ya haife shi in an haife shi to wanda ya haife shi kenan yana sama da shi to ina allantaka a nan sannan bai haifa ba saboda haihuwa bukata ce shi kuma ba shi da bukatar komai Allahu samad ba shi da bukata sannan tare da shi ba shi da sa'a shine wa ma kana ma'ahu min ilah tare da shi ba shi da sa'a babu wani Allah a tare da shi tunda ba su halitta sama da wani ba ba su shimfida ƙasa tare da wani ba ba su halici duniya da abin da yake cikin ta tare da wani ba da haka babu wanda zai zo yi gogayya da shi a hakkinsa na Allah taka shi kaɗai ya kayansa kuma shi kaɗai ne Allah da haka shi kaɗai za a bauta wanda ya sulka da wani ko ya bauta wani to sai ya je wani ya ba shi lada ya ba shi aljanna amma shi kan Allah gaskiya idan ya kama shi to zai masa azaba ne wa ma kana ma'ahu min ilahi har Allah ya ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa to inda tare da shi akwai wani Allah ma to da kowane Allah ya tafi yana nuna ikonsa akan abin da ya halitta to da sai mun gane cewa duniyar nan alloli biyu ne inda alloli biyu ne saboda zai zama kowa yana da iko akan abin da ya halitta to karshe sai an zo wata rana mun gane cewa lallai Allah biyu ne ta yanayin rikicin da za mu samu kanmu za a yi ruwa wannan ya ce ba za a yi ba za a yi dare wannan ya ce ba za a yi ba za a yi asabar wannan ya ce ba za a yi ba ko kuma kowa ya rika gudanar da ikonsa a cikin iya abin da ya halitta Allah cikin hikimarsa sai ya zama shi kaɗai ne da haka shi ne mai gudanarwa ba shi da musu ko jayayya ko shawara da kowa ko karɓar umarni daga wani ko jira da izinin wani gabani a aiwatar balle ma Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya halitta halittinsa sai da ya kaddara dukkanin rayuwar gaba ɗayanta sai da aka kaddara ta yanzu gudanarwa take karkashin gudanuwa take karkashin kaddarar to kaga zancen ma a ce wani abu ya zo ya gagara da su ba wala ala ba'dhum ala ba'd kuma Allah ya ce da a ce biyu ne ma da wani ya zama ya zama ya zama abin nan ya yi ya ya ya ya ya fi ya ko ya ko wani eh da wani ya zo ya ko wani ya fita kan daya to Allah ɗaya ne wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtaghaw ila bil arshi sabila qul kace law kana ma'ahu alihatun da ce tare da shi Allah akwai wani Allah laukana ma'ahu alihatu da ce tare da shi akwai wani abun bauta Allah kama ya ƙuluna kamar yadda suke faɗa suke haɗa shi da ababen bauta idan labtarau ila arshi sabila ai kuwa da dukkaninsu sun nemi tafarkin wato bukata zuwa gama abucin al'arshi shi ma abocin al'arshi shi ne dai Allah, inda tare da shi akwai wasu alloli, to da su ma allolin sun koma bukata zuwa wajen Allah mai al'arshi. da haka Allah da ya hukunta babu wani Allah sai shi al'ayatu wa ghayruha mala yace ayoyi da waɗansunsu suna da yawa tambaya ta goma sha takwas ma ma'ana shahadati Allah ilaha illallah menene ma'anar shahadatu Allah ilaha illallah me ma'anar wannan wannan kalma da muka ce shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah me hakan yake nufi aljawabu amsa ma'anaha ma'anar wannan kalma nafi istihqaqil ibadati an kulli ma fi wallahi ta'ala kore cancantar bauta daga dukkan wanda ba Allah madaukaki ba kore cancantar bauta daga dukkan wanda ba Allah madaukakin sarki ba wa isbatu halillahi azza wa jalla da kuma tabbatar da ita bautar ga Allah mabuwayi madaukaki abinda la ilaha illallah take nufi kenan kore cancantar bauta daga dukkan wanda ba Allah ba da kuma tabbatar da cancantar bautar ga Allah shi ake nufi da la ilaha illallah shi yasa ta kunshi annafiyu wal isbat annafiyu korewa al isbat tabbatarwa annafiyu tana kore bautar duk wani Allah bisa cancanta al isbat tana tabbatar da cancantar ga Allah madaukakin sarki abin da yasa ake cewa cancanta ko gaskiya la ilaha illallah babu abin bauta sai ka ji ana cewa bil haqqi da gaskiya ko bil haqqi da cancanta tare da cewa wannan bil haqqin ba ta bai fito a cikin kalmar shahada ba wannan cancantar ko da gaskiyar bai fito a cikin kalmar shahadar ba la ilaha ba a ce bil haqqi illallah ba ya ka ce la ilaha illallah to amma duk da haka abinda ma'anar take nunawa babu abin bauta wanda ya cancanci a bauta masa tunda akwai waɗansu masu bautar wasu abubuwa akwai masu bautar akwai masu bautar rana akwai masu bautar taurari akwai masu bautar shanu akwai masu bautar gumaka akwai masu bautar duwatsu ana samu akwai masu bautar kabari akwai masu bautar waliyai to idan ka ce babu abin bauta to wani zai iya karyata kai ce ya za ka ce babu abin bauta bayan gatan sanuwa ana bauta mata a india ya za ka ce babu abin bauta bayan gatan gunki ana bauta masa ya za ka ce babu abin bauta bayan gatan masu bautar kabari za ka ce ba abin bauta sai Allah akwai abubuwan bauta mana to sai mu ce maka a'a ba wai babu abin da ake bautawa ba a'a babu abun bauta wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah shi ne ma'anar bil haƙi don haka ko da an ga akwai waɗansu abubuwa ana bauta musu ba su cancanta ba Allah ne kaɗai ya cancanci a bauta masa shi ne kaɗai bauta masa gaskiya to shi ne ma'anar النفي نفي نفي نفي الاستحقاق da kuma isbatul istihqaqi kore cancantar da kuma tabbatar da cancantar ga Allah madaukakin sarki wahdahu la sharika lahu fi ibadatihi shi kadai ba shi da abokin tarayya fi ibadatihi a cikin bautarsa subhanahu wa ta'ala kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi kamar yadda ba shi da abokin tarayya a mulkinsa mallakarsa da halittarsa da mallakarsa da gudanarwarsa ba shi da abokin tarayya to kamar yadda muka yarda shi kaɗai ne a rububiyarsa to haka shi kaɗai ne a uluhiyarsa mana shi kaɗai ne a ayyukansa to haka shi kaɗai ne a cancantar bauta tasa subhanahu wataala قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله يتي ذلك بأن الله هو الحق حكم كوا كسن شيور سبود الله هو الحق شيني قسكيا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل kuma lalle waɗanda suke bautawa koma bayansa wanda ba shi ba huwal batil duk abin da ake bautawa da wanda ba shi ba shine ƙarya shine barna wa anna allaha huwal aliyul kabir kuma Allah shine al-aliyu madaukaki al-kabir kuma wanda yake babba mai girma da haka wannan tambaya da wannan amsar abin da suke nunawa shine wato kalmar la ilaha illallah tana kore cancantar bauta ne daga dukkan wani abin da ake bautawa sawa'un ana bauta masa ko ba a bauta masa ba dukkan wani abu wanda ba Allah ba tana kuma tabbatar da cancantar bauta ga Allah shi kadai tambaya ta goma sha tara ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه منين شرطا شهادة أن لا إله إلا الله منين شرطا شيدا وباب أبن بوتا بسا جنشنتا سي الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه شرطا دا واتو وanda ba za ta amfani mai faɗa ita wannan kalmar ba za ta amfani mai faɗanta ba sai waɗannan sharuɗan sun cika a cikinsa abun nufi kamar yadda muka sani yanzu sallah ai sallah ba a yi ta sai da tsarki sai an suturta al'aura sai an fuskanci alƙibla sai lokacinta ya yi sai kaza sai kaza sai kaza to duk ibada haka ne azumi yana da sharuɗa sallah tana da sharuɗa zakka tana da sharuɗa hajji da yana da sharuɗa umra haka duk ibada tana da sharuɗa ba ibada kaɗai ba ko mu'amala cinikayya akwai sharuɗa auratayya akwai sharuɗa saki ma akwai sharuɗa da sauransu don haka ita ma kalmar shahada tana da sharuɗa shi sharaɗi abin da yake nufi shine wato wata, wata doka ce da ko wani hukunci ne da idan babu shi to wannan ibadar ko wannan mu'amalar ba za ta amfanar ba a shari'a to ita ma kalmar shahada tana da wannan tana da wasu hukunce-hukunce idan babu su to ba za ta yi amfani wa mai faɗanta ba ba wai kawai mutum zai faɗa ba ne ashhadu an la ilaha illallah kawai shi kenan ko ya ce la ilaha illallah shi kenan sai ta zama mai amfani a gare shi sai ya cika sharuɗanta mala ya ce to su meye da meye sharuɗa aljawab amsa shurutu ha saba'atu sharuɗan wannan kalmar sun kai bakwai ba saba'atu bakwai al'awwal sharaɗi na farko العلم بمعناها نفيا وإثباتا sanin ma'anarta nafiyan wa isbatan korewa da tabbatarwa sanin ma'anarta korewa da tabbatarwa yana nufin sanin me ta kore da sanin me ta tabbatar sai mutum ya sani kalmar larabci ce wanda ba balarabe ba ba lalle ne ya san me take nufi ba sannan kalma ce ta musulmai wanda ba musulmi ba ne ba kuma aka yi rashin dace bai san larabci ba kuma bai hulɗa da musulmai ba ba zai san meye ita ba shi sa idan mutum ya zo zai musulunta ba kawai ci masa za ka yi kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ka ce masa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi in ya faɗa sai ka ce shikenan ka musulunta a'a a bai san me faɗa ba don haka ba za ta yi amfani ba sai mai faɗanta ya san me yake faɗa ai shi yasa mushirikan makka aka yi ta ɗauki ba daɗi da su ai sanin ma'anar ne yasa inda iya faɗa ne yadda suke son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke ƙaunarsa ai da in dai iya a faɗa a baki ne ai da sun faɗa a baki amma sanin me ta ƙunsa kuma ba za su yarda ba in dai haka ne ita ce rigimar don haka idan mutum zai musulunta ce to ka san shi musulunci gashi gashi yadda yake ba a shigansa sai da wata kalma da ake ce mata kalmar shahada ita kuma wannan kalmar abin da take nufi fa babu abin bauta sai Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah da haka dukkan wani abin da ake bautawa ko ake roƙonsa da bukata ake ƙanƙan da kai zuwa gare shi to a musulunci fa shi ba abin bauta bane bai cancanta ba sai Allah shi kadai annabi Isa fa ba Allah bane ba kuma ɗan Allah bane mahaifiyar shi ba matar Allah bace ba kuma ba su da dangantaka da allantaka bayan Allah ne sannan ɓangare na biyu shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane ya gane wannan yaran idan ya ce ya ji ya gani ya yarda to shi kenan an tsallake wannan domin kar ka zo kana gaya masa ya ce o dama haka ne a a ya ce a to ai ba zai bar kan abin da yake kai ba kaga yanzu ka iya zama ka masa rufa rufa da ka masa rufa rufa ke to hatta kai musulmi ka san haka abin da ake nufi kenan الثاني نبي استيقان القلب لها wato yaƙinin zuciya da wannan kalma yaƙinin zuciya wanda yake kore shakku kana da yaƙini har cikin ƙoƙon zuci cewa babu abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah ba ka da ko shakku amma idan kana jin shakka kana ganin anya ko irin masu bin bokayen nan ko tsubbace-tsubbacen nan suna samun shakku a zukatansu ba suna samun shakku idan mutum aka ɗora shi akan bin bokaye da shirka da tsubbu sai ya zo yana kokonto akan Allah suna nan da yawa jingim waɗanda ba sa samun nutsuwa idan bukatar su ta tashi in ba su yi tsafi ba suna shakka a kansu bar wa Allah al'amuransu suna ganin abin zai zama zai sakwarkwace suna ganin abin suna ganin abin babu tabbas idan sun dogara ga Allah shi kaɗai suna nan kuma suna sallah suna azumi da sunan musulunci amma ba su da yaƙini akan Allah ba za su iya sakankancewa akan Allah su jira ya musu ba suna gaggawa za su je a musu tsafi za su je a musu shirka za su je su sha jini suna ganin wannan hanyar ta fi bullewa to kun ga wannan shakka ne a cikin kalmar shahada da haka ba za ta bar amfani ba asalis na uku alinqiyadu laha zahiran wa batina sakankancewa da miƙa wuya ga wannan kalmar zahiran wa batinan a waje da a ɓoye a gabanka da zuciyarka ya zama kasa kankancewa wannan kalmar ka miƙa wuya ga wannan kalmar idan mutum yana noƙewa wannan kalmar ba gaba ɗaya sallama ba ba gaba ɗaya miƙa wuya ba ba za ta masa amfani ba sai ya miƙa wuya miƙa wuya wanda yake kishiyancin nokewa. Arrabe na hudu alƙabulu laha, karɓan wannan kalmar hannu bibbiyu. Fala ya ruddu shay'an min lawazimiha wa muqtadayatiha. Baya mayar da wani abu na abin da take lazumtawa da abin da take hukuntarwa. wannan kalmar abin da ta ƙunsa na ma'anarta wanda suka haɗa da ayyukan zuciya da ayyukan harce da ayyukan gabbai wanda in dai har ka yi imani da kalmar to za a same ka akan wannan hukuncin to dole ya zama zuka zuciyarka da harshenka da gabanka sun karɓe ta da ayyukanta sun karɓe ta da abin da take hukuntarwa so yadda da ita zai hukunta maka yadda da cewa akwai manzanni akwai mala'iku akwai littattafai yadda da ita zai hukunta maka yadda akwai lahira akwai kwanciyar kabari akwai rayuwar barzaku akwai siraɗi akwai mizani akwai rabar littafi akwai hisabi akwai hauzi akwai aljanna akwai wuta yadda da ita zai hukunta maka cewa dukkan abin da yake faruwa yana cikin ƙaddarar Allah da rubutunsa da saninsa da ganin damarsa su yana cikin ma'anar yadda da ita idan mutum ya zama yana da matsaloli a cikin lawazin na kalmar shahada ko muktabayat abubuwan da kalmar take hukuntarwa ba za ta masa amfani ba alkhamis sharaɗi na biyar al-ikhlasu fiha tsarkin niyya tsantsance wannan ma'anar ga Allah maɗaukacin sulki banda shirka banda jin wani ma yana da allantaka irin yadda mushrikai suka dinga samun matsala da annabi sallallahu alaihi wasallama a kai a ja'ala al-alihata ilahan wahidan mu matsalar mu da shi yanzu ya zo ya ce Allah ɗaya ne ya zo ya ce Allah ta yaya ma su suna mamaki ta yaya ma za a ce Allah ɗaya ne ga gumaka sun fi ɗari uku a cikin a cikin Kaaba iya gunki kawai ya fi ɗari uku kuma a zo a ce Allah guda ɗaya ne kuma shi ma wanda ba a gani sai runtu sai rigima sai rikici kuma sun kasa fahimtar gumakan ga sunan a cikin ɗakin Ka'aba suke ba sa magana ba sa motsi ba sa biyan wata bukata ba sa komai ba sa ji ba sa gani السادس نشدة الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط wato yi da gaske gaskata wannan kalmar ko zuciyarka ya zama da gaske take yi labin lisani fakat ba kaɗai faɗanta da harshe ba in ka ce ashhadu an la ilaha illallah to ya zama zuciyar har zuciyarka ne shi yasa ma aka ce ashhadu saboda in ka ji an ce shaidawa shine abin da zuciya da harshe suka yi tarayya kai duk abin da zuciya da harshe suka rabu ba a ce masa shaida ba a ce masa shaida shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo gare ka sai su ce muna shaidawa kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ai Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu to Allah ko shi yana shaidawa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna Allah kuma yana shaidawa munafikai ƙarya suke kaga sun ce nashhadu annaka la rasulullah mun shaida kai manzon Allah ne amma Allah yake shi shaida ne ƙarya suke kun ga inda iya faɗar baki ne shaida ai sun faɗa dan me Allah zai ce ƙarya suke amma me yasa Allah ce ƙarya suke saboda ya san babu a zuciya sai ya ƙaryata su da haka shaida ta hada hadda zuci sai mutum ya hada tun daga cikin zuciyarsa da gaske ke asabi na bakwai almuhabbatu laha wa li ahliha wal muwalatu wal mu'adatu li ajaliha almuhabbatu laha son wannan kalmar wa li ahliha da son ma'abota wannan kalmar son masu ita son musulmai walmuwalatu da gina soyayya walmu'adatu da gina kiyayya li ajaliha don wannan kalmar wanda yake yin ta kana yin sa wanda baya yin ta baka yin sa saboda kana son ta kaunar wannan kalmar da kaunar dukkan abin da ya rafi wannan kalmar da kin dukkan abin da ya ki wannan kalmar to yana daga cikin sharaɗin wato amfanin wannan kalmar da mai furci da ita waɗannan su ne sharuɗa guda bakwai wanda malam zai bi mana su ɗaya bayan ɗaya yana ciro mana dalilai da suka yi magana a kansu ba wai molon kaban ba kawai iya lissafi ba ne ba ciro su aka yi daga dalilai da haka cikin karatuka masu zuwa malam zai bi da mu ɗaya bayan ɗaya yana zaƙulo dalilan da suka kawo waɗannan sharuɗa suna cewa bi shuruti saba'atin qad kamulat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha kamulat bi shuruti sab'a sun cika da sharuɗa guda bakwai wa fi nususil wahayi haqqan waradat kuma waɗannan sharuɗan tabbas sun zo ne a cikin nassoshi na wahayi fa innahu lam yantafi qailuha duk mai faɗanta ba zai amfana ba bin nutqi da zallan furuci a harsansa illa haythu yastakmiluha sai in ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai Allah ka samu cika da imani ka amfanar da mu da abin da ka sanar da mu ka ba mu ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله